أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من قول والله سبحانه وتعالى wanda ya kaddara mana ciki gaba da wannan karatu mai albarka na wannan littafi na al'anwar muhammadiyya من المواهب اللدنية أنا إمام يوسف النبحاني رحمه الله سبحانه وتعالى karatunmu da ya gabata muna magana kan mu'ujizat na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har muka shigo layin babban mu'ujizan na manzan Allah wato mu'ujizatul isra'i wal mi'raj mu'ujizat isra'i da mi'raj na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karatunmu dai mana magana ne yau bayan abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je tadda shi na sirrin halaran ubangiji ya gana da ubangiji aka yi wani sirrin da ba taɓa yin irin wannan sirrin a duniya ba fa auha ila abdihi ma auha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama fa sirrun sarali sirri bi sirri wa hada kufa ma samma illa al haqq wa sirru lahu sallallahu alaihi wasallam ولما رجع صلى الله عليه وسلم لوقت لما زال الله صلى الله عليه وسلم يداو من سفر الإسراء مر في بعض طريقه بعير لقريش wato manzon Allah yana dawowa daga wannan hanya ta Isra'i a shashin hanyarsa ya uta wani karafka na Qurayshawa tahmilu ta'aman fiha jamalun alayhi gararatani gararatun sawda'un wa gararatun bayda manzon Allah ya uta wasu wato ta wato tawagan karafka na Qurayshawa sun ɗauko abinci daga can Baitul Maqdis sun nufo garin Makka a cikin wannan tawagan akwai wani raƙumi babba wannan raƙumin yana da alama wato guda biyu na fari da baki a jikinsa to ana cikin tafiya har wannan raƙumi ɗaya daga cikin raƙumin su ya kwace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine je kamo raƙumin har qala ba'dhum wasu su suke cewa haza sautu muhammadin ai wannan kaman sautin muhammadu ne nake ji a cikin wannan daji to manzon Allah har ya dawo summa ata makkata qabla subhi manzon Allah ya dawo garin makka kafin asbahi tayi abin mamaki an yi tafiya cikin dare ana kwance manzon Allah ya je dawo ya same su ana kwance duk ba a tashi ba yayi wannan tafiya mai nisa saraita min haramin laylan ila haramin kama tara al-badru fi dajin min az-zulami wa bika tarqa ila an yilka manzilatan min qaba qawtain lam tudrak wa lan tarmi to manzon Allah dai yayi wannan tafiyan ya dawo qabla subhi kafin asbahi wa akbara qaumahu bima ra'a manzon Allah ya ba wa mutanansa labarin abin da ya gani a wannan tafiya وقال لهم إن من آية ما أقول لكم أني مررت بإيركم في مكان كذا وكذا ما زال لك daga cikin aya da dalilin da dan baku na wannan tafiya nawa na uta karafkan ku suna dawowa wato daga guri kaza da kaza wa qad adallu ba'iran lahum fajama'ahu fulan raqumun wana ma ya bata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kamo na bashi wa inna masirahum yanziluna bi makani kaza wa kaza wa ya'tunakum yawma kaza wa kaza manzon Allah ce wannan tafiya na sun dasu iso ranan kaza da kaza da su karu su yabzumuhum jamalun azawun alayhi misun aswadun wa gararatani yace wani rakumi shi zai fara tahowa akan gaba wato yana da wani alama a jikinsa na fari da baki to falan ma kana zalika al lokacin da wannan rana ta yi daman quraishawa suna cike da kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ashrafa an-nas yanzuruna hatta idza kana qaribun min nisfin nahari mutane suka zo suna ta sauraro har sai da rabin ini ya kusata akbalat al-ir yajmuhum zalika al-jamal alladhi wasafahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan karafka na raquma suka karaso raqumin nan da manzon Allah ya sufanta yake wannan raqumin da zo akan gaban to wannan raqumin shine akan gaba wa fi riwayatin sa'aluhu ayatan awali riwaya kuma da manzon Allah da yake musu ayata fi isra'i da mi'raji ya jashi baitul maqdis ya dawo a cikin wannan daren suka tambayi manzon Allah wani aya zaka nuna mana akhbarahum bi qudumil ir yawm al arba'a manzon Allah yace wannan karaftan da zo ranar laraba to falamma kana zalika al yawm lam nabdumu yayin da wannan rana ta laraba ta yi wannan karafta ba su zo ba hatta kadat shamsu ta anta gurba rana ta kusa ta fadi fada Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah aka ce yayi addu'a fa habata shamsu Allah ya tsara rana hatta qadimu har wannan karafkan nan suka iso kama wa saba kaman yanda manzon Allah ya sifanta yake za su zo wa an aisha radiyallahu anha annahu sa'a rijalun min al-mushrikin ila abi bakr radiyallahu anhu أروى واتو حديثي دقنا عائشة الله تعالى ما تيدا cewa annahu sa'a rijalun min al-mushrikin wasu mazaje daga mushrikai sun yi tattaki ma'ana safiyan da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya dawo daga Isra'i da suka ji labari manzon Allah ya je Baitul Maqdis ya dawo suka zo ila Abi Bakr radiyallahu anhu qalu hallaka ila sahibika suka samu sayyidina Bakr suka ce yau fa ka ji labarin da abokin ka zo da shi to daman kai ne mai gaskata shi ko yau ma ko yau ko kai ka ji wannan labarin ba za ka gaskata shi ba yaz'amu annahu usriya bihi al-laylata ila Baitul Maqdis wai yau yana tsammani wai an tafi da shi da daddaren nan zuwa Baitul Maqdis qala wa qad kana zalika sai bakare ce kun tabbatar annabin ne ya faɗa haka qalu na am qala la in qala zalika laqad sadaqa yace in dai ya faɗa haka na gaskata shi ji na Abubakar قالوا تصدقه انه قد ذهب الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح yanzu da ka gaskata ki cewa ya tafi baitul maqdis a wannan daren kuma ya dawo kafin gari ya waye qala na'am inni la usaddiquhu fima huwa af'al min zalika inna bakari ce wallahi dan gaskata manzon Allah cikin abin da yake nisa fiye da haka yace inni la usaddiquhu dan gaskata shi fi kabari sama'i fi gadwatin aurawa dai yace dan gaskata shi in ya bani labarin ma ya je sama ne wallahi dan gaskata shi فلذلك سمي الصديق ده كان اكي كده ابو بكر الصديق sai zama wallazi za a bi sirri wanda ta bihi ulai ka umul muttaquna mazala shine allazi allazi ja a bi sirri wanda yazo da gaskiya wanda daga bihi kuma shine sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu to tun daga nan sai aka bashi wato tambarin kalman nan na Siddiq ma'ana wato Abubakar Siddiq na'am وروى الحاكم في المستدرك وابن ابي اسحاق وزاد ثم اقبل حتى انتهى الى رسول الله. اكتب بس ان بكر يجي وانا لا بارين يتاشي يزو قريب من زمان الله. فقال يا نبي الله احدثت هؤلاء انك جئت بيت المقدس الليله؟ يا رسول الله كيني كبا ومتانا لا باري سوى كاجي بيت المقدس يوم تدري قال نعم من زن الله تي ايه فقال يا نبي الله شف لي فاني قد جئته سيدنا بكر يا يا من زن الله كسفنت من بيت المقدس انني ما انا تبغى زوا ina so kasfanta mun kana gurin ba wai ina tambayar manzon Allah bane saboda bai yarda manzon Allah ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع لي المسجد من الله صلى الله عليه وسلم sai aka dago min masallacin nan hatta nazartu ilayhi manzo Allah ce ina kallon masallacin nan na Baitul Maqdis فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأبي بكر manzo Allah ya fara sifanta wannan masallaci wa sayyidina Abu Bakar fa yaqulu Abu Bakar saddaqta annaka ashhadu annaka rasulullah na shaida hakika abin da ka faɗa gaskiya ne na shaida cewa kai manzon Allah ne kullama wa safal minhu shay'un duk lokacin da ya kwanta wato manzon Allah ya ce masa yana da sifa kaza na da sifa kaza to sai gaskata manzon Allah malamin suka ce wa qawlu abi bakr fi quli fadin da sayyidina bakar yake cewa manzon Allah ka sifanta min shi lam yakun an shakkin ba wai sayyidina bakar yana kokarton manzon Allah bane a'a fa innahu saddaqahu min awwali wa halati domin tun karan farko ma sayyidina bakar ya gaskata manzon Allah walakinahu arada izhar sidqihi li qawmihi abin da yake so yana so ya bayyana gaskiyar manzon Allah ne wa mutanen manzon Allah shi yasa yake tambayar manzon Allah na ce manzon Allah fi quli kasfanta min wa fi riwayat al-bukhari arwa imam al-bukhari fajalla Allah li bayt al-maqdis Allah ya yaye min bayt al-maqdis ai kashafa al-hujuba bayni wa bainahu Allah ya yaye hijabi tsakanina da baitul maqdis hatta ra'aytuhu manzo Allah sai har sai da na gabaitul majlisi a gabana Allah ya nuna min shi ina fadan gaskan sa gaskan sana wa fi riwayat muslim fasaluni an ashiya lam usbatha a riwayat muslim manzo Allah ce sun tambaye ni wani abun da ban tabbatar da wannan abun ba manzo Allah ce fa kuribtu karban shadidan lan uqrab mithlahu qatun naji bakin ciki bakin ciki mai tsanani ban taba jin bakin ciki irin wannan ba manzo Allah ce ina cikin haka farafa Allahu ilayya sai Allah ya dago min baitul maqdis a gabana anzuru ilaihi ma yasaluni an shay'in illa abba'atuhum bihi manzo Allah ce ina kallon baitul maqdis dalla dalla babu wani abu da za su bani labari na baitul maqdis fa ce sai na ba su labarin wannan abu duk abin da suka tambaye ni na baitul maqdis to rance musu kaza ne na gani wa fi hadithin ni abbas hadithin abdullahi dan abbas manzo Allah ce fa ji abil masjid sai aka zo da masallaci wa ana anzuru ilaihi ina kallon wannan masallacin hatta wudi'a inda dari aqil har aka ajiye wannan masallaci na Baitul Maqdisi wato a gurin gidan Aliyu wato a kili dan Abi Dalib manzon Allah ya fa na'atuhu wa ana anzur ilayhi nasfanta musu Baitul Maqdisi dalla dalla ina kallon Baitul Maqdisi haka Allah ya nuna mishi to imamu yace wa hadha ablagu fil mu'jiza wannan wato wata mu'jiza ce mafi isa idan manzon Allah ne ya sa da a sa a ɗauko masa wannan wato Baitul Maqdis wanda wato tsakaninta da Makka zuwa Baitul Maqdisi akwai tafiyan wata guda dawowa wata guda amma kuma ga ta an ɗauko an kawo ta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin ta yana sifantawa sallallahu alaihi wasallama wa wal istihalata fihi faqad uhdira arshu balqis bi tarfati aini wannan mu'jiza ne manzon Allah babu wani abin da zai zama abin mamaki ko abin da za a ce ya zama mustahili sabida wannan ma ya fi mu'jizan nan ga nan mu'jizan bilkisu nan nan wato arshi bilkisu wanda an kawo shi wato aqallu min tarfati aini lokacin da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya tura da wannan sako na takarda bayan ta ga wannan sako na takarda ta turo da hadiya gurin annabi Sulaiman wa inni mursilatun bi hadiyatin wa inni mursilatun ilayhi bi hadiyatin fa naziratun bima yarji'u al-mursaluna ko qala Sulaiman atumidunani bi malin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahuna to lokacin da annabi Sulaiman ya tura yake cewa dai turar rindina su je su shiga cikin wannan gari to ana cikin haka sai ke cewa kala ya ayyuhal malaku ayyukum ya'tuni bi arjiha qabla an ya'tuni muslimina wa zai je ya dauko min gadan wannan basarauniya balki su kafin su zo min a matsayin musulmai to ana cikin haka kala ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun aminu wani karamin aljini daga cikin aljinun da suke gaban sai ke cewa dan dauko maka wannan gadan kafin ka tashi daga gurin da kake zaune kuma Allah ya bani karfi wato da ikon yin haka sanar Sulaiman bai so hakan ba to sai qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka wani wanda Allah ba ilimi wato ilimi na littafi aka ce shine Asifu ibn Barhaya shine galadima annabi Sulaimana yace yake ni ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka dan kawo maka wannan gadan kafin wato idan kai kyafta wato wani gado ne mai girma to in har dai an ɗauko wannan gadan an kawo annabi Sulaimana saboda girma ma annabi Sulaimana to ashe kaga manzon Allah idan an ɗauko Baitul Maqdis an kawo masa gabansa yayi bayanin ta wannan ba abu ne wanda zai zama mustahili ko abin mamaki ba wa fi hadith umma hani annahum qalu kam lil masjid min babi hadith umma hani kuma da mushrikai suka zo wato sun zauna ne a gaban manzon Allah suna manzon Allah tambaya irin na fiski to tunda ka ce ka je wannan masallaci na Baitul Maqdis kofofi nawa ne manzo Allah ce walam akun a'adatu a manzo Allah ce wallahi da naje bitul mabdisi ban kirga kofofin nan ba amma qala faj'altu anzur ilayhi wa a'udduhu baban baban manzo Allah ce Allah kawai dai muna mun baitul mabdisi kaman wato madubi a gabana ina irga kofan sa kofa kofa wuri kaza akwai kofa kaza wuri kaza akwai kofa kaza to wannan take ta shine abinda sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa wa'annan mutane suka zo kuwa domin su tabbatar da cewa hakika manzon Allah ya haɗu da wannan karafka nasu a hanya ko bai haɗu da shi ba suka zo suka zauna wasu suna kallon gurin da manzon Allah ce wannan raƙumin nan fari wanda yake da alaman wato a cikin sa guda biyu shi ne fara yin kowa manzon Allah ce kuma zai zo ne ranar Laraba daidai lokacin da rana za ta faɗi wasu suka je suna kallon yadda raƙumi zai fito wasu kuma suna kallon yadda wato rana za ta faɗi malamai riwaya suka ce masu kallon raƙumi suna cewa ga raƙumi ya fito masu kallon rana suna cewa rana tana faɗuwa Allah ya gaskata manzan Allah wasu kuma sun ce a'a da manzan Allah ya ga cewa ga raƙumi sun kusa tsaro to ya roƙi Allah ne ma Allah ya tsayar da wannan ranar sai an zo daidai gaban da wannan raƙumi za ta zo wato sai wannan ranar ya faɗi to duk dai Allah zai iya yin hakan wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama wa fi kalami ba'd ahli al-isharati a cikin maganan shafin ma'abota ishara wato bayin Allah a arifai لما كان صلى الله عليه وسلم ثمرة شجرة الكون يعني من الله زمن شيني دان itaciya nan na wato na itacen kaunu duk abin da ka gani a kaunu an samo shi ne ta manzon Allah shine la bazratu hadha al-kawn is kana mursala manzon Allah shine bazra shine irin da aka shuka shi aka haifar da kaunu wal kaunu far'un minka ya rasulullah kaunu reshe ne daga manzon Allah to manzon Allah shine zama samaratu hadha al-kauni wadurratu sadafatil wujudi manzon Allah shine gol din da yake cikin konso na halitta baki daya ma'ana man awjadahu Allah qabla wujudil wujudi manzon Allah shine wanda Allah ya samar da shi kafin samun halittu to sai ya zama shine durratu sadafatul wujudi ko manzon Allah ya zama wa sirra ma'ana kalimati kun manzon Allah zama shine sirrin na kalman kun fa yakunu wanda manzon Allah dukkan wani kun fa yakunu ma ta hannun manzon Allah take zuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ولن يكن بد من أرض هذه الثمرة بين يدي مثمرها وتبا مكوا ونن إتاتير كون النسي أن كيس قبن وندي شوكا تشيني أبنجي سبحانه وتعالى ورفعها ورفعها إلى حضرة قدسه كما لو ونن واتو الدرة الكونية نمن زن الله إنن الدرة البيداء إنن واتو أكيتا izuwa ga hadratu qudsihi wato halaran tsarki na ubangiji wa thawabu biha ala nudmani hadratihi domin aje a kewaya da ita izuwa ga wato shashi na halaran ubangiji linuriyahu min ayatina kenan to da Allah ya nufi yayi haka wato wannan maganganun wato ma'anan Isra'i ne a gurin malaman ma'arifa wannan duk karatun da muka karanta ma'anan Isra'i ne a gurin wato ilm wato ulama uzzahir a istilahin malamai ne na hadisi amma su wa istilahin malaman ma'arifa yanda suke idrakin wani makasudi Allah yake nufi na Isra'i da Miraji da manzo Allah to ga maganan nan to arsala ilayhi azza quddami malik alayhi da Allah ya so haka sai ya turo mafi girman hadiman nan na mala'ika gurin manzan Allah Jibril kenan shine hadisi wato an turo masa Jibril kenan falamma warada alaihi qadiman wafahu ala firashihi na'iman lokacin da Jibril ya gangaro gurin manzan Allah sai ya sami manzan Allah ala firashihi na'iman wato yana yin bacci akan shimfidansa sallallahu alaihi wa sallama fa qala lahum qum ya na'imu jibril ya faɗi a gaban manzon Allah ce ya kai mai wannan bacci ka farka faqad huyyat lakal ganaimu ka tashi Allah ya tanada maka dukkanin wani ganima kala ya jibril ila aina manzon Allah ce jibril to yau kuma zuwa ina fa kala ya muhammad irfa al aina min al bayn ka dauke aini da baini yau babu maganan aini da baini inna ma ana rasulun min al idani ni wani dan aita ne tun daga gurin ubangiji ya turo ni ursiltu ilayka li akuna min jumlatil kadani Allah ya turo ni ne domin na zama daga cikin wato hadimanka ya rasulullah يا محمد أنت مراد الإرادة الكل مراد لأجلك وأنت مراد لأجله أنت صفوة كأس المحبة أنت درة هذه السلفة جبريل يا رسول الله ألا يا أهل الدنيا نيدو منك ألا يا كومين يدو منك يا رسول الله أنت صفوة كأس المحبة كين تاتتن واتو كوفي شان سويا يا رسول الله وأنت درة هذه السلفة يا رسول الله كين واتو قل إنك كي wannan konso wa anta shamsul ma'arif ya rasulullah kai ne wato ranan nan na ma'arifa anta badrul laqa'ib ya rasulullah kai ne wannan wata na lutufi na ubangiji ma muhidatu daru illa li ajlika Allah bai shimfiɗa duniya ba sai domin ka ya rasulullah ma umiya hadha al-ima illa li waslika ya rasulullah wato ba a shimfiɗa wannan katanga na duniya ba so domin saduwa da kai ya rasulullah ma ruwi ka kasul mahabbati illa li surdika wannan kangu na sha na soyayyan Ubangiji ba a daɗaɗa shi ya zama mai daɗi an ƙawata shi ba, illa li shurbika sai domin ka sha ne ya manzan Allah. To a wannan lokaci fa kala alaihi salatu wassalamu ya Jibrilu fal karim yad'uni ilaihi. Manzan Allah ce ya Jibrilu fal karim yad'uni ilaihi wato mai girma Ubangiji yana kira na zuwa gare shi. Kamar lazi yaf'alu bi to yau kuma menene Allah zai yi da ni yake kira na zuwa gare shi in ji manzan Allah bayan cewa manzan Allah shi ne mafi sanin abin da Allah zai yi. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال جبريل سي جبريل يتي الله يا كراكني ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله يا كراكني يا رسول الله domin ya gafarta maka ma takaddama min zambika abin da ya gabata na kurakuranka wa ma ta'akkara shine suratul nan wato ayan suratul fatih inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا يا رسول الله to shine ma'ana liya gafira laka ma takaddama min zalika kenan wa ma ta'akkara domin Allah gafarta maka abin da ya jinkirta na laifinka da kuma ada abin da ya jinkirta wato abin da ya gabata da kuma abin da ya jinkirta wannan an yi shi ne ala babu takdiri wato ko da ma manzon Allah na laifi ballata na manzon Allah masumi ne qala ya jibrilu hadha li to wannan nawa ne tsaraba na kenan manzan Allah duk yadda je bai mantawa da wata al'umma sa famali iyali wa adufali manzan Allah ce ya labarin iyalai na ya labarin ɗan ƙananun yara na kar ka ɗauka manzan Allah ce iyali ka ɗauka ana nufin matansa da ƴaƴansa na cikin sa manzan Allah mu yake nufi in yace iyalu nasa shi yasa a hadisin nan nan wada da yake cewa wa dukkan law annani laqitu bi ikwani na yi burin ina ma mana a ce na haɗu da ƴan uwana sahabbai suka ce a walasna ikwanaka ya rasulullah yanzu mu ba ƴan uwanka bane ya rasulullahi qala bala manzo Allah ce eh ku ba ƴan uwana bane bal antum ashabi ku sahabbaina ne su ƴan uwana su ne wanda za su zo bayana ɗayan su dai burin da zai rasa dukiyansa da abin da ya mallaka domin ya ganni ko da karfata ainihin ne to ma'ana mu ne ƴan uwan manzo Allah yake yin kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama to manzo Allah ya ce ya jibrilu hazali wannan abin da Allah ya bani kenan ya gafira kama takaddamu min zakum wato mata kaddamu min zakum mata akara to fa mali iyali wa adfali ina na iyalaina da ƴaƴana فقال سيتي ولسوف يؤتيك ربك فترجع ubangiji zai ta baka zai ta baka ya rasulullahi fatar da har wato har sai ka ce ka yadda wato wannan wato Allah ne zai ta ba wa manzon Allah dukkanin abin da zai baki na baiwa da kyaututtuka da shafa'a har sai manzon Allah da kansa ya ce ya yadda ya gamsu to manzon Allah a lokacin yake jibrilu to izan wala arda wa wahidun min ummati fin nari to wallahi ba zan yadda kuwa a ce wani daga cikin al'umma na yana cikin kusa ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ثم قال ها انا ذاهب الى ربي من زال في قال ان يوزان غرم ubangijina ثم قال جبريل يا محمد انما جيء بي اليك الليله جبريل yace manzon Allah abun fadin sa aka kawo ni gurin ka a wannan daren li akuna kadima daulatika domin na zama ne hidima ne a daular ka ya rasulullah daman jibrilu an turo shi ne da wannan buraka tare da asarafilu tare da wato mika'ilu wa hajiba hashiyatika wa hamil gashiyatika ya rasulullah an turo ni ne na zama wato shamakinka na zama kuma wato bafajanka ya rasulullah na zama zage zaginka waji abil markubi ilaika an zo da wannan abin hawa ne gare ka ya rasulullah buraka kenan li izhari karamatika domin Allah ya bayyana darajanka ya rasulullah لأن من عادة الملوك إذا استداروا حبيبا أو استدعوه قريبا دومنا دقا تشن الآدم سراكنا الدنيا إذا استداروا حبيبا إن سنا سو وني واتو مسو ينسي يزير كيسو أو استدعوا قريبا كوسو كإرنيو والمكسن تنسي يزير كسرسو وأرادوا ظهور إكرامه واحترامه إن سنا سو سبين واتو كرم ماشي دقرم ماشي سو أرسلوا أكثر قدامهم ذات سوروكي من شكيني لكي تشنكا دموسو ma'ana shi yasa da Allah ta kira manzon Allah sai Allah ya zaɓi mala'ika Jibril wanda shine mafi girma a cikin mala'iku sai ya tura shi wa manzon Allah wa a'azzal wadihim li naqli aqdamihim faji'inaka ala rasin adati al-muluk wa adab as-suluk ya rasulullah wa man itakada annahu yasilu ilayhi bil quta duk wanda yake karin cewa dai isa gurin da kai isa ya rasulullah da kafansa to faqad waqa'a fil kasa ya fada cikin kuskure wa man zanna annahu mahjubun bil jaza faqad qulima al-asa to wannan wato wani idaraki na wato ba'du ahli isharat tashin malaman ma'arifa game da me ake nufi da hakikanin isra'i da mi'raji wato an yi ta ne takriman wa ta'ziman li rasulillah domin kan bamu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa li ba'd ahli isharat aidan كأن الله تعالى قال له صلى الله عليه وسلم أقول ما لما إشارة سنة إدراك الشيوى أبن الله يتوى من الله يا محمد قد أعطيتك نورا يا محمد ناباك ونهتك tanzuru bihi jamali da wannan hasken zaka iya ganin jamala na ma'ana wannan hasken da Allah ya ba wa manzon Allah huwa allazi yastati'u bi bashariyatihi an yata'arrada lil anwar al ilahiyya manzon Allah shi kadai da bashariyar su dai iya kallon hasken ubangiji bai daddage ba to shine a ataituka nuran tanzuru bihi jamali na baka wato wani haske wanda da wannan hasken zaka kalli jamala na dama inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamala to manzan Allah shi kadai ne wato allazi shahada jamalan lahi manzan Allah shi kadai ya kalli jamalan ubangiji wa sam'an tasma'u bihi kalami na baka wani irin kunne ya rasulullahi da wannan kunnen zaka iya sauraron magana na da shi ya muhammad inni u'arrifuka bi lisanil hali ma'ana urujika ina so in sanar da kai da lisanul hali ma'anan hawan nan da kai ka zo guri na ya rasulullah arsaltuka ila an-nasi shahidan wa mubashiran wa nadhira na turo ka ne zuwa ga mutane ya yi annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam والشاهد مطالب بحقيقة ما يشهد به شي كما مي شيدا دا ا نيمي شي بعد حقيقة ابن da aka nuna masa fa urika jannati Allah ce na nuna maka aljanna na liki shahida ma aku fi hali awliya'i domin kaga abin da na tana dawa waliyaina a cikin ta wa urika nari na nuna maka utana litu shahida ma a'atu fi hali a adai domin daga abin da na tanada wa abokan gaba na a cikin ta summa ushiduka jalali sa'annan na nuna maka jalala wato girma na ya rasulullah wa akshifu lika an jamali na yaya maka jamala na ya rasulullah لتعلم أني منزه في كمالي عن الشبيه والنذير domin ya rasulullahi kasancewa na tsarkaka cikin kamala na game da wato ashabihi abokin kama wan naziri ko da ƙara ma'ana babu wanda ya kalli kamalan Allah sai manzon Allah manzon Allah huwa alladhi shahada Allah ala haqiqatihi ba wanda ya san Allah sai manzon Allah ba wanda ya san Allah sai manzon Allah saboda haka mu ba mu san kowa ba manzon Allah muka sani manzon Allah wa inna hadha al-abdu ghaibu ilahina fa qalbu al-wara wa zatu fihi tajallati zat al-aliyya manzon Allah shine tajalli zat al-aliyya wanda ya ce maka je neman Allah subhanahu wa ta'ala wannan tamkar mutum ne wanda zai ce zai je wato neman abin da ba zai samu ba saboda Allah ya tara komai a cikin manzon Allah shi yasa ma Allah ya maka ishara cikin alkur'ani yace ka je gurin manzon Allah duk abin Allah sai ka gana karkata maka yana nuna maka yana maka ishara da manzon Allah ma'ana duk abin Allah da ake samu ana samu sani a gurin manzon Allah babu wani abu na Allah da aka samu ba ta gurin manzon Allah ba man yuti rasula baka tata Allah Allah na mar wato na nuna maka ne kar ka ce ba da ka bi Allah ta ina da ka fara bin Allah ta ina ka san shi a'a man yuti rasula in dai ka bi annabin to iya bin annabin ya wadatar to baka tata Allah ka ji Allah in kuma kana neman biyayya wa Allah ne kul in kuntum tuhibbuna Allah to fattabi'uni kana jin manzon Allah to wannan bin manzon Allah din shi dai sadu da bin Allah saboda manzon Allah igiyarsa tana sadu da Allah ne shine al-urwatul wusalan fi samalaha sallallahu alaihi wa sallama to ashe duk wani abin kana nema na manzon Allah ko kuma abin kana nema na Allah to ka zo gurin manzon Allah tauhidin karan kanka da manzon Allah take cika in kace la ilaha illallah sai ka ce muhammadu rasulullahi ka cika فأنت باب الله فأي مرون أتاه من غيرك لا يدخل يا رسول الله إني قوفا الله دون يزوى الله بعد قوفا من ذا الله وبأي شجا سبيل السلام في اكتفاء صراطه هو الباب للمولى وليس سواه هكذا شو يفعل سبيل السلام شو تتفرك سيرا كوي تو في اكتفاء صراطه كبيبي تفرك من ذا الله baka da wani hanyar da zaka kewaye kake zaka je ka nemo wani sanadi bayan manzon Allah fa Musa wa Ibrahim wa ruhu kulluhum tawassala bil hadi al habib fa qurribu shabraka wala fada su ma sun biyo ne sun kama kafa da manzan Allah sai aka sada su da Allah ba wani wanda ya sadu da Allah sai ta manzan Allah saboda manzan Allah shine alwasilatul uzma shine alhijabul azami fa ahmadu sirru zati wa zatu sirruha tasawa ala idraki aljildu wahina بكنزية قلت أو قبل تعرف تحرك من ذا السر ما كان واهنا بذاك بدا التشتيت من نحو سره وألفت من ذاك الزمان إلى هناك شكرا فلا فلا فأهمل سر الذات ما زال شيء سر الذات العلية saboda menene ya zama sirrin zati shi ya fara zuwa maka da labarin Allah laula ma arafna Allah da ba din manzon Allah ba da ba mu san Allah ba da Allah kanki sai yake kuntu kanzan maqbu'an ni wata taska ce koyayya da ba a sani ba amma fa ahbabtu an urafa sai na so a sani fa kalaktu kalgan na halitta wata halitta fa ta'arraftu ilaihim ta cin wannan halittar na sanu zuwa gare su fa bi arafuni da wannan halittar na wasu ka sani in dai ba za ka iya cewa ba ji arabu ni ko wannan hadisin gurshin ba to ba za ka iya raba saduwa da Allah da saduwa da manzon Allah ba saboda saduwa da manzon Allah shine saduwa da Allah da ka isa gurin manzon Allah to shikenan dan manzon Allah shine yake ala bisaul qurbi shine yake zauna ala babil qurbi min hadratillah manzon Allah kana isowa gurin manzon Allah to ka isa gurin Allah amma babu wani abin da zaka samu babu wani isa gurin Allah da zaka yi ka koma bayan ka gurin manzon Allah ba wani kofa kullul wasa'il qad qutiat duk wata wasila an yanke ta illa wasilatahu manzan Allah fa huwa alwasila aluzma wasilatul wasail ila alwasilatul uzma shine tsanin dukkanin wasu tsani zuwa ga babban tsani wato zuwa ga babban halara kenan halara na ubangiji subhanahu wata'ala to manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama shine yaje ga ubangiji bisa kamalan ubangiji fa huwa tajalli zati bal huwa anhu أو ملك العليم هكذا ملكوته ما زال فهو تجلي الذات حين تجلي الذات الآلية معنى تجلي الذات الآلية wani mawaki na cewa da kai na yadda domin kai ne ka bani labari wato da kai manzan Allah da kai ne da saboda kai ka zo ka bani labarin akwai Allah saboda haka ya za a yi na rike wani daban wanda ta gurin ka na ji labari kai dan gaggata tunda kai ka san Allah subhanahu wataala to saboda haka duk wanda yake son ya fuskanci Allah to fuskanci manzo Allah kana fuskanta manzo Allah ka samu manzo Allah wato ka samu Allah manzo Allah shine alwasatul wato uzma kuma shine alhijabul a'zam sallallahu alaihi wasallama na'am yace فرآه صلى الله عليه وسلم بالنور الذي طواه من غير إدراك ولا إحاطة فردا سمدا لا في شيء ولا من شيء ولا قائما بشيء ولا على شيء ولا متفقرا إلى شيء ليس كمثله شيء to wannan iri shi ne wato mushahadan da manzan Allah ya yi wa Allah wanda babu wata mushahada irin wannan aka ce lokacin da sayyidina rasulullahi lamma tafarrada fi hadratillahi lokacin da ya kadaita a halaran Allah ya faɗi da gaisuwa yana cewa at-taniyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi maza Allah ce attahiyatu lillahi dala kan gaisa sun tabbata ga ubangiji azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi sai Allah ya ce manzon Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai annabi to kaga anan gurin wani irin girma na kadarin manzon Allah manzon Allah na gaske da Allah Allah na gaske da manzon Allah wa shaqqa min ismihi li yujillahu fa zul arshi mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allah ta assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi to kaga shi ne aka sunnanta mana a tahiyya duk lokacin da kana tahiyya da ka ce assalamu alayka wannan kafin din na a gurin malaman arabiya suna ce mata damirul mukhatab ma'ana damirin abokin magana shine irin munajatin nan da annabi Yunus yayi shine sai wace ce mana fa'ina duwa min za wa ina kalimuhu wa ina allazina ja'u masjiduhu alhutu wannan masallacin sama kifi ne a cikin kifi yayi wutuli yanda babu wato babu gurin da babu samuwan Allah a cikin kifi ne yake amma fasajjabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minina da ya tashi ne yace la ilaha illa anta wannan anta nan daga cikin addama'ir al-munfasila kuma daga cikin damar al-munfasila din dalili ne na al-muqaddam abokin magana abinda wato malaman turanci suke ce masa second person kenan wato wanda kake magana da shi mushafatan kana kallon sai na kallon ka da wannan sigan annabi ne zai kira Allah cikin jibi to da wannan sigan mu ma muke kiran manzon Allah assalamu alayka ba assalamu alayhi ba saboda an ce assalamu alaihi da mirul gaibi ne ma'ana baya nan yana nesa shine third person kenan mutumin da ake magana kai amma ka ce assalamu alayka to kana nufin ga ka ga manzon Allah to ashe ka ga manzon Allah nan ke za ka ce in ka ji shi Ibrahim Kaula cikin diwani yana cewa alayka salatullahi thumma salamuhu bidai dora ashdudan wa aini taratraka idza nazaru nahwi ukaffifu admu'i wa in qabalu arsaltu dabqiya mutlaqa fa qaidun wa itlaqu lidam'i kilahuma wa dhalika halul hibbi hina taharraka aka ce to shehu lokacin na mushahada da manzon Allah ne in ga ya alayka salatullahi thumma salamuhu alayka alayka alayka ba adadi to shehu yace kar ku ji ina yau mai ta salatin nan a'a alayka salatullahi thumma salamuhu ukarriru taslim alhabibi talazzuzan sai sai ka dauki diwani shehu Ibrahim Kaula radiyallahu ta'ala in ka duba diwani kwaya shidan nan in ka dauka wanda shehu ya rubuta wato nuzhatul asma'i wal afkari fi madihin nabiyil muktari wannan shine sunan diwani shakatawan kwakwalwa da kunnuwa cikin yaban annabi zaɓaɓɓe wannan shine sunan diwani in ka ɗauka tun daga taifirul usuli iftiru sa'ada talbatu shajuni awsaqul qura manasiku ahlul wijadi in ka ɗauka diwani shubrain kaf kusan baiti dubu shida da wani abu in ka kasa dubu shida da wani abin na majority percentage talatin annabi ya fi yawa alaika salatullahi thumma salamuhu alaihi salam haka haka ce yake ta kawowa yace to wannan abin da nake yin nan ukar riru taslim al habibi talazzuza yace ina mai ta sunan mazala ne don jin daɗi kawai ba ni so in saki sake kawai ta zuciya kawai in kasance a'a daga na dan yi gaba kawai sai ce alaihi alaihi ukar riru taslim al habibi talazzuza wa gun yana cewa alayka salatu lillahi thumma salamuhu bi kasrati taslimi ala al mustafa kukutu yace da yawan mai ne ga salatin manzon Allah ne na tafi duk wanda na tafi ta shine ke cewa alayka salatu lillahi thumma salamuhu salatan turaqina ila إلى الذكر والوب ثلاثا ترقينا إلى كل مؤتلى ثلاثا ترقينا إلى ما تكسك to wannan shine wato ma'anan assalamu alaika amincin Allah tabbata a gare ka ya rasulullah to ka duba girma irin namu na umman zalla sai wanda ta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aka ce da badin jibrilu aka ce sai halara ta dauki wannan sakon jibrilu yana ta baje a sudatul muntaha amma sai halara ta dauki sakon ta kai masa saboda a dakatar da wani abu ai da man yaro ki wani alfarma a gurin manzo Allah ce in kaga gurin Allah lokacin da za ka rubu da Jibrilu yace ya Jibrilu Allah ta min hajati ila rabbika kana da wata bukata in an je gurin ubangiji a faɗa masa maka Jibril yace ina da bukata bukatan shine ka roƙa wa uban wato ka roƙa min ran alkiyama ya rasulullah abin da nake so in shimfiɗa buka na wa al'umanka akan sirai ya zama duk wani al'umanka ya rasulullah ba he ya taka wato sirai bari ita ta buka na ne manzon Allah roƙa masa Allah ce ka je an baki amma kuma an wato an iyakance sai cikin masoyanka ne ya rasulullah ashe masoyin manzon Allah ma ba ya taka saradi ba ku fitan mala'ika zai taka a ran alkiyama sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to lokacin ne yace assalamu alaina an yace Allah tabbata a gare mu alaina wannan na din wato damiri ne na almutakallimuna masu magana alaina dukkan mu ummatu muhammadi sai halara ta dauki zai ta kai jibril yana sai da mutane sai ya ji an sai jibril ya sauye ce wa ala ibadillahi salihina amma fa da bayin Allah a salihina da ba a iyakance an yi istisna'i ba wallahi da duk al'umma manzan Allah ya sha sai ce wa ala ibadillahi har da sauran bayin Allah sai Jibril ya ce salihina amma fa iya na gari shine da kaji malaman wannan zuri da kaji ana cewa a karanta sai iya bakin salihina je da iyakan gaban salihina nan sai a yanke sani da wani sirri a gurin to wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yaga ubangiji min ghairi idrakin wala ihatatin fardan yaga ubangiji fardi tilo sanadan la fi shay'in ba yaga Allah a cikin wani abu bane Allah bai shiga cikin ba abu ne da dauki Allah wala min shay'in wala qa'iman bi shay'in Allah bai tsaya kan komai Allah shi alqa'imu ne bi nafsihi wala ala shay'in wala mutaqi ala shay'in falaysa kamithlihi shay'un falamma shaf falamma kallamahu shifahan wa shahadahu shifahan kila lahu ya muhammad lokacin da manzon Allah yayi magana da ubangiji shifahan baki da baki قال له يا محمد الله يا محمد لا بد لهذه الكلوة من سر لا يجاء ورمز لا يشاء ba makawa wannan sirrin da muka yi tsakanin ni da kai dole a samu wani sirrin da ba a yayata shi ba sai an samu wani ramzin da ba a bude shi ba shine fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya yinke wannan sirrin tsakaninsa da manzon Allah din shi kenan min sirrin lana kim alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun to manzon Allah ya gama kenan yana dawowa walam man taha ila al-arshi annabi na dawowa yana zuwa sai tan al-arshi tamassaka al-arshu bi azyalihi sai al-arshi ta rike gezan manzon Allah shine shau yake ce mana tamassak bi ajyali nabiyyi mutabi'an mazanibahu wal mudathatu falala fatugnika an doktori kurzin wa khalid watugnika an jonin yarumu muhala fama na bil yawnin awlanin wa markasun bi yuhan ilayhim kalli anka kabala haka ce faɗa man tamassak bi ajyali nabiyyi kai riko da gezan manzon Allah to manzon Allah na dawowa al'arshi sai kai riko da gezan manzon Allah wa na dawo bi lisani halihi ya muhammadu anta fi safa'i waqtika آمن من مكتك أشهدك جمال أهديته وأدلأك على جلال سمدانيته الأرش كنا نتكي فتاة من زن الله ستي يا محمد أنت في سفاي وقتك كان تشل لوكة كني يا من زن الله وانا لوكة ناكني آمن من مكتك تا أمن تدك دكا وانا فتنا يا رسول الله kai kadai ne ashhadaka jamala ahadiyatihi kai kadai Allah ya nuna maka jamalan kadaitakansa ba wanda ya gani ba wanda ya ga Allah cikin jamalan kadaitakansa sai manzon Allah wa aka ala jalali samadaniyatihi Allah ya nuna maka jalala irin na samadaniyarsa ya rasulullah wa ana zamanu ilayhi al ni kuma ina kishi ne zuwa ga Allah Allah banu alaihi ina kunkuna akan ubangiji almutahayyibu fihi na imota cikin ubangiji ya rasulullah la adri min ayi wajhin atihi ban san tauni fiska dan jawo ubangiji ba ja'alani a azamu kalqihi Allah ya sa na zama ina daga cikin mafi girman halittarsa domin an ce in an tattara as-samawati wal ardi na duniya baki daya an jefa cikin al'arshi bai wuce wato hal halqatil mulkati fil falatil azima ba kamar dan karamin zobe ne a jefa shi a cikin babban duniya tace wato ni ne mafi girman halittar Allah to fa kuntu a azamuhum minhu haibatan sai na zama na fi su ganin wato farjinin Allah ke da komai wato wannan shine da nuna maka gargwadan sanin mutum da Allah gargwadan ganin farjinin Allah ka kaji ta ce ita ne mafi girman halittar Allah amma kuma ta fi kowa jin farjinin ubangiji wa aksaru minhu hayratan naji kowa di mota saboda ubangiji wa ashaddu minhum wa ashadduhum minhu khawfan ya muhammad kace na fi kowa tsoron Allah ya muhammadu na fi halittu tsoron Allah fa khalaqani fa kuntu ar'adu li haibati jalalihi Allah ya halitte ni tunda Allah ya halitte ni sai ina bari li haibati jalalihi saboda farjini irin na jalalan ubangiji tunda ran da Allah ya halitte ni bari nake yi فكتب على قائمتي لا اله الا الله سي الله ربط لا اله الا الله واكم مكان جمانا تتي فاستبد لهيبة اسمه إرس إدادا ورك آكل تتي ميمكن نتسين قار فرجيني سبيد الله يا ربط سنان سأتدرني كزونا كركم أنا سروتو كزونا تتي دا الله ربط لا إله إلا الله أجتنا سينا قار جن فرجيني نقار جن حيبا أبنجي أتدرني تتي فكتب محمد رسول الله fasakana lizalika qalaqi tace sai Allah ya kawo Muhammadu Rasulullahi sai ya ƙara a jikin la ilaha illallah sai zama la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah tace daga nan sai nutsuwa na sai ya tabbata sai na samu nutsuwa to shine ma'anar maganan Allah khalaqtu al-arsha 'ala al-ma'i fattara fakatabtu alayhi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah fasakana Allah ce na halitta al-arsha akan ruwa yana raurawa sai na rubuta masa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wanda da shine annabi adam yace lamma rafa'tu ra'si ra'aytu ala qawa'im al-arsh maktuban la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah fa'alimtu annaka lam tajid ila ismika illa ahabba al-qalb ilayka ya Allah to al-arsh tace tun daga ranar karbuta muhammad rasulullah fasa kana lizalika qalaqi wa hada'a rawi sai na samu nutsuwa na bar firgita fa kana ismuka liqaha li qalbi tace ya rasulullah sunanka ya zama barbara ne wa zuciyana wa dumaninatan li sirri ya kasance sunanka shine wato nutsuwan sirri na ya rasulullah fa hazi barakatu ismika alayya ya rasulullah wannan shine albarkan sunanka tattare da ni kenan al'arfi ne wannan nake faɗa manzo Allah to fa kaifa idza waqa'a jamilu nazrika ilayya to ya rasulullah ina ma mana ace ka juyo ka kalle ni aka ce lokacin da ta rike rigar manzo Allah manzo Allah yana kallon nan ne bai ma juyo ya kalli al'arshin ba sabida yana jin laziza wato munajatin hadara daɗin munajatin halara manzo Allah bai ma sa ya zo ya kalle ta ba tana rike ne kawai da rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa to albarkan sunan kama kenan ya rasulullahi to ina da ace wannan kyakkyawan ganin kan ya zo ya kalle ni ya rasulullah ha anta al-mursal rahmatan lil alamin kai ne fa aka turo ka rahma ga talikai ni ma ina cikin al-alamin nan ya rasulullahi ni ma alam ne ya rasulullah ولا بد لي من نصيب من هذه الرحمة باب مكوانا سامو وني نصيبي دغ wannan rahama naka ya rasulullah tunda ni ma al'alam ne eh wa nasibi ya habibi rabona ya manzan Allah na ramaniyanka abinda nake so kamin ya manzan Allah ji alari an tashhada li bil bara'at ya rasulullah ina so kamin shaida a gurin Allah ina neman shaidanka a gurin Allah bil bara'at na zama na kubuta mimma nasabahu ahlu zuri ilayya na abin da ma'abota ƙarya suke nasabta mun cewa wai Allah yana sama na wai na ɗauki Allah wane ne ni al'arki da na ɗauki Allah to ka ji al'arkin da kanta ba al'arki tana korewa kanta abin da wa'innan mujassima da mushabbiha suke nasabta mata cewa wai a'a ar-rahmanu ala al'arshi tawa ma'ana na kan al'arshi wa taqawwalahu ahlul gururi alayya za'amu anni asa'u man la masila lahu tace wai kaji wai suna tsammanin wai na yalwaci Allah wai ni al'arshi wai ni ne zan ɗauki Allah ya rasulullah kamar shaida a gurin Allah wa uhitu biman la kayfiyata lahu wai ni ne yau zan kewaye Allah wanda Allah bai da kaifiya ya alamu ma man raddihi duhur wa huwa bima ta'ti bihi kabiru جل عن التمثيل والتشبيه واما كان يستقر فيه لانه كان ونام كان في ازل لم يعويه الزمان زمني bai kewaye Allah ba al'arshi take to ya da ina dauki wanda man la kaifiyata lahu Allah da baya da kaifiya ya Muhammadu man la adda li zatihi wala adda li sifatihi kayfa yakunu muftakiran ilayya wanda babu haddi ga zatinsa babu haddi ga sifansa ya za a kasance ya kasance mu kiran ilayya in an ce Allah na kan al'arshi to ya zama a ce yaftakiru ila al'arshi kenan ya buƙaci zuwa ga al'arshi shi kuma Allah algariyu ne ya wadatu kuma shi qa'imun ne bi nafsihi ya dogara ga kansa yace to idza kana ar-rahmanu ismuhu to ai wal istiwa sifatuhu in ar-rahmanu sunan Allah ne to al-istiwa sifan Allah ne ya zama sunan Allah ba eh wa sifatuhu muttasilatun bi zatihi kuma sifan Allah tana haɗe da zatin sa fa kaifa yattasilu bi aw kaifa yanfasilu anni ya za a ce Allah na manna da ni ko kuma ya za a ce Allah ya rabu da ni Allah na manna da ni ba mannuwa irin na halitta ba Allah bai rabu da ni irin rabuwa yanda ake tunani ya rabu ba subhanahu wa ta'ala ya muhammad wa izzatihi lastu bil qarib minhu waslan wala bil ba'id minhu faslan ya muhammadu na rantse da goyon ubangiji ban zama ina kusa da Allah sada da ubangiji ba ban kuma zama ina nesa da Allah dan na rubuta ubangiji ba wala bil mutiki lahu hamlan ban zama dan iya daukar ubangiji ba aujadani min rahmatan wa fadlan Allah ya sama da ni ne domin rahama da falala ba ya sama da ni domin ya bukatu zuwa gare ni dauke shi ba walau ma haka ni da kana haqqan min wa adlan da Allah zai shafe ni al'arshi a ce yau babu wata al'arshi to da shi kenan hakan ma Allah yayi adalci yayi daidai eh Allah yayi daidai يا محمد أنا محمول قدرته ومحمول حكمته فألوكة فأجاب لسان حال رسول الله كما ذا الله يا أمسى يا أيها الأرش إليك أني ألا لا الأرش كربدني أنا مشغول أنت ناشق في دبرك يا الأرش إيه؟ فلا تكبر علي صفوتي kada ki gurɓata min wato sakwa da na samo daga halaran ubangiji na dawo daga gurin Allah ne ina cikin jamalul unsi na adara rabbaniya saboda haka kira bilani wala ta shawushi alayya qalwati kar ki kawo min tashwishi a cikin kabantuwana da ubangiji kama a arahu sallallahu alaihi wasallam minhu tarfan annabi bai juya ma kalla al'ashi ba wala aqra'ahu min masturi ma uhiya ilai harfan annabi bai karanta masa cikin abin da aka karanta masa na wannan wahayi ba wannan shine karshen wannan al-maqsid al-kani zai mana bayanin wato isra'i da mi'raji na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da dukkanin sirrin da aka ji aka dawo fa sirru salali sirri bi sirri wahdahu fama samma illa sirru فما سمى الا الحق والسر لا بوتو iya abin da kawai aka lissa kenan cikin Isra'il eh fa sirrun wata sirri ne sara ya kafi bi sirri da sirri eh fa sirrun sara li sirri kuma bi sirri wadahu wani sirri ne ya tafi da sirri gurin sirri kuma shi kadan sa to sai ya kasance fa ma samma ay yani fa ma samma shay a can ba komai illa sirra sai sirri illa alhaqa sai Allah alhaqu sai kasance wa sirru lahu to sirrin an yi shi ne alahu ma'ana an wuce hadaratun wato nasut an wuce hadaratun malakut an wuce hadaratul jabarut an wuce lahut an je hahut hadaran da babu wani fa'ainul ama wa tamsu mutan wa muthafan sallallahu alaihi wa sallam Allah ka bamu sirrin da aka yi a wannan abu wannan karatu har ya sa na ji sha'awan cewa in watan Rajab ta zo mu yi zaman karatun Isra'i da Irajin manzon Allah daki daki ya kasance muna karantawa cikin littattafan malaman Isra'i domin mu ji abin da Allah wato ya zuba shi manzon Allah min al-mawahib al-ladunniya wal asrar ar-rabbaniyya والمعارف الثانية والمواهب الثانية وأن الله زبا ومن الله صلى الله عليه وسلم مما لا يبوه به سر ولا ينطقه كلمة ولا تترجمه لسان فصل اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد الصادق الوعد الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين